بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis takwas ga watan zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya wanda yau majalisi ne na kitabu tauhid na babban malamin nan shekul islam muhammad bin abdul wahab inda muke karanta sharhi na alƙaulu sadid fi makasid tauhid a yau za mu tashi babi na sattin da uku قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله كنن باب ما جاء من الوعيد في الإقسام على الله باب دكي بياني نأبن ديزون وعيدي نركن أزابا جمد الإقسام على الله شيني يرنسوا أكن ألا ملوك كسكي الإقسام مصدر لنا أقسم يقسم إذا حلف كان أقسم يقسم إقساما إذا حلف إذا متن يرنصوا لفظ الحلف كوكما الحلف كن ينادى سنة دبن دبن أكن تشمشي قسمون kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum haka ne ko wa aqsamu billahi jahda aymanihim alqasam kenan rantsuwa haka akan ce da ita aliyya aliyatun kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur yu'luna min nisa'ihim kenan suka wanda suke yin rantsuwa game da mata su cewa ba za su kusance su kaga yu'lun aliyya kenan rantsuwa haka akan ce da ita halifun kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce يحلفون بالله لكم ليرضوكم kuma akan ce da ita yamin kamar yadda Allah madaukakin sarki yace la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum wanda gabaɗayan su duka dai abinda yake nufi da su rantsuwa ina fata mun gane abinda yake nufi da su rantsuwa to menene ma'anan ما جاء في الإقسام على الله منين الإقسام على الله abinda ake nihi da al'iqsamu ala Allah shine mutum ya rantsi da Allah akan cewa Allah zai yi wani abu ko ya rantsi da Allah ya ce Allah ba zai yi wani abu ba ina fata mun gane wanga shine al'iqsamu ala Allah kai rantsuwa akan Allah cewa zai yi wani abu ko ka ce Allah ba zai wani abu ka ce wallahi Allah zai yi kaza na rantse da Allah Allah ba zai yi kaza ba wanga shine al-iqsamu ala Allah to ‘yan uwa rantsuwa akan Allah maɗaukakin sarki tana karkasuwa bi mana kashi-kashi kaso na farko mutum ya rantse da Allah akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsa ko annabinsa na korewa ko tabbatarwa to irin wannan rantsuwar akan Allah madaukakin sarki babu laifi game da yinta bal yinta ma dalili da ke nuna cewa mai yin yana da yaƙini game da abin da Allah madaukakin sarki ba da labarinsa ko annabinsa ina fata mun gani kamar mutum ya ce wallahi tabbat Allah zai sa annabinsa ya ceci halittu gobe alƙiyama kaga rantsuwa ce akan Allah da abinda Allah ya ba da labarinsa hakan cewa zai faru kaga wannan rantsuwa babu laifi game da yinta kuma yinta ma yana nuna yaƙinin mai faɗa abinda yake rantsuwa akan Allah cewa haka nan ne ina fata an gane ko ko mutum ya ce na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya mutu yana shirka da Allah ko akan kafirci ko munafici babba zai shiga wuta ina fata mun gane ko ka ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah Allah ba zai gafarta masa ba kaga rantsuwa ne akan Allah da abinda dama Allah ya bada labarinsa kuma annabi ma ya bada labarin haka haka ne ko إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء to irin wannan rantsuwa akan Allah babu laifi game da ita bal ma mai yin ta yana nuna cewa yana da yaƙini game da abin da Allah ke bada labari ko annabinsa wannan kaso na farko kenan kaso na biyu mutum ya rantse akan Allah madaukakin sarki saboda ƙarfin sa ransa a wurin Allah da yadda yake kyautata ma Allah zato wannan shi ma irin nau'i na rantsuwa ga Allah babu laifi wurin yinsa sau da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da haka ina fata mun gane game da ya tabbata riwaya daga anas dan malik abin da ya faru da anas ibn nadar da rabe bintun nadar wanda wagga rabe kin arrabe ‘yar uwa ce ta anas ɗan malik ammasa ce bi mana ‘yar uwa baban anas ɗan malik ce ko ya zamanto ƙanwa baba anas ɗan malik ko yarsa ita kuma ‘yar uwa ce ga Anas ibn Nadar sunanta Arrabe bintu An-Nadar to wannan mata da ake cewa Arrabe ta samu matsala da wata mata daga cikin mutanen Madina Ansarawa kenan wata yarinya daga cikin ƴaƴan mazamna garin Madina al-Ansar suka samu rikici tsakaninsu ta bige ta ta karya mata haƙori haƙorin gaba ya faɗi kenan ina fata mun gani suka zo suka kawo ƙarawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ta husuma suka ce ayi qisasi kawai shine yadda ta karya mata haƙori ita ma a karya mata haƙori Anas ibn Nadir dan uwan nata ya nemi su yi afuwa su yafi suka kiya suka ce kawai ramuwa ce suka nace suka dage sun fusata sai annabi ya ce ma Anas ibn Nadir to fa qisasi zai bi ma'ana za a karya mata hakuri ne sai ce ma annabi a yanzu za a karya mu arrabi a hakuri ya ce na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ba za a kare haƙorinta ba annabi ce mashi ana sabina nazar wanga kisasi ne fa a cikin littafin Allah bi ma'ana as-sinnu bis-sin Anas ibn Nadar ya ce ba za kare mata kore ba wai yana nihin fito na fito da hukuncin Allah ba kamar kuma yana fito da fito da manzon Allah bi ma'ana yana da siƙa ne game da ubangiji shi cewa wannan abu zai faru kuma yayi rantsuwa akan Allah cewa hakan ba zai faru tare da mutanen shi sun nace cewa sai an yi kisasi sun dage a lokaci guda suka ce min yafi sai annabi ya ce lalle daga cikin bayan Allah inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra tabbata daga cikin bayan Allah akwai wanda da zai yi rantsuwa akan Allah da Allah ya kubutar da rantsuwa shi ba zai yi kafara yana daga cikin su Anas ibn Nadhr kaga yaban da annabi ke masa shi ke nuna yana daga cikin wannan mutanen kuma shi ke nuna abin da yi yana da siƙa yana da tabbar saboda kyakkyawan alaƙarsa da ubangiji me zai hana haka shi ne lokacin da aka yi yakin uhud yana cin yan da binnai a hannunsa sai ce wallahi yana jin ƙamshin aljanna wurin dutsen uhud ya yi watsi da wannan dabin nan ya shiga cikin maza ana fafatawa ana gwagwarmaya har aka kashe shi bayan an gama jihadi aka ga gawa shi babu wanda ya gane gawarsa sai an rabe yar uwarsa ta hanyar yatsarsa saboda tsakanin sara da suka sama da tamanin a cikin jikinsa wanda ke nuna mutumin Allah ne wanda zai ce ya ji kamshin aljanna wurin dutsen uhud a san wali ne daga cin auliya illa wanda yana da garanti a wurin Allah cewa in yi rantsuwa akan abu Allah ba zai kumetar da shi sai Allah ya baranta da shi ina fata mun gane wanda kuma hakan ya nuna tabbata akwai daga cikin bayan Allah wanda Allah ke musu haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari annabi ya ce rubba ash'atha so da dama za a iya samun mutumin da bai samu kwanciyar hankalin da zai sa ya shace gashin kansa ba ko ya gyara jikinsa madfu'un bil abwab mutum ne wanda za a dinga kore shi ma idan ya zo shiga wasu gidajen so da baya da gata baya da matsayi ba wani babban mutum bane wanda ake jin yauninsa idan ya zo shiga a bar shi shiga ana ganin ba kowa bane ba amma annabi ce law aqsama ala Allah la abarrahu da zai yi rantsuwa akan Allah akan ayi wani abu da Allah ya barrantar da rantsuwarsa wanda kana ganin shi miski baya da mansubi a hukumance bai da matsayi ba wani shahararren malami bane da'iya dan ai ka san mutane idan kana da matsayi a hukuma abin girmamawa ne idan an hana shiga wani wuri aka ga honorable ya zo za a ce faddal bismillah aka ga malami ya zo ustaz aka rawa kalla bismillah faddal amma da an ga wani da ba a san shi ba kayan jikin shi ma ga sunan baina baina baya da wata nutsuwar da ya tsaya ma ya shace gasansa da ya to ina zaka ba kake nema da Allah dan gusanan wani taro ne ake mai muhimmanci ana da shi din bai da muhimmanci kenan ina fata an gane to akwai bayan Allah da haka su take idan ka gansu cikin jama'a amma wallahi a wurin Allah masu kima ne masu daraja ne da za a shiga fari ko tashin hankali ko ta musiba idan ya daga hannun shi ce Allah ya zai da ana zamnan nan ya ce wallahi kahin sallar nishahi sai an zub da ruwa da kankara sai an zubu da su don Allah ya kubutar da shi ya nuna muku matsayin shi a wurin Allah madaukakin sarki to irin wannan rantsuwa akan Allah ya halatta babu laifi ina fata mun gane sai kaso na uku wanda kaso na uku shine mutum ya rantse akan Allah abinda ya sa shi rantso shine saboda jiji da kai da tumbatsa da isa yana ganin yana da wani matsayi ko karama da girman kai sai ce na rantse da Allah Allah ba zai yi kasa kai dai ba za ka tsira ba gobe da kiyama na rantse da Allah idan ka je jaru ba za ka samu zinariya ba ba ka da sa'a ba ka da rabu saboda girman kai da nuna isa to irin wannan su ne za su halaka irin wannan rantso akan Allah haramun ce tana rage mu mutum kimar shi da tauhidinsa ban ma tana iya kore masa tauhidi ina fatan mun gane wanda za mu zo mu ji ta cikin babin kenan قال المصنف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني غفرت له وأحبطت عملك hadisi daga jundub ibn abdullah Allah ya rada shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace kala rajulun wani mutum yace wallahi na rantsi da Allah la yaghfiru Allah li fulan wannan nan da kuke gani Allah ba zai taba gafarta masa ba faqala Allah azza wa jalla sai Allah maɗaukakin sarki ya ce man zallabi ya ta'alla alai wane ne yake yin rantsuwa a kaina Allah akhfira li fulan cewa ba zan gafarta ma wane ba inni qad ghafartu la wanan nan haƙiƙan na gafarta masa wa ahbattu amalak wa ahbattu amalak kai kuma na rusa maka aikin ka baka da ladan kukuta kaga wannan ta'alli alallahi bai dace ba saboda ka kuntata abin da ke da yalwa a wurin Allah ina fata mun gane dan mi zaka rantsuwa akan Allah cewa ba zai gafarta mu wane ba saboda ne gafara Allah tana da yalwa rahamar Allah tana da yalwa akan bayinsa ina fata mun gane shi yasa kaga sakamakon sa sai Allah ya ce ya gafarta mu wannan mutumin shi kuma ya ruguza masa aikinsa me ya kai wannan hasara me ya kai wannan taɓewa shi yasa na daga cikin manhajin ahlus sunnati wal jama'a la yahkumuna li ahadin min khalqi Allah bil jannati aw an-nar ba sa yin hukunci akan ko ɗaya daga cikin bayin Allah da shiga gidan aljanna ko kuma shiga gidan wuta sai wanda dalili ya tabbatar da cewa dan aljanna ne shi ko kuma dan wuta wannan shine manhajin halisun ina fata mun gane ba za ka ce wani dan aljanna bane duk yadda yake kyautatawa duk yadda yake yawan alki alkhairi duk yadda yake lazumta bauta da aqida da tauhidi ba za ka yi hukunci akan shi cewa dan aljanna ba sa'un daren shi ko bayan ya mutu sai dai ka ce muna fata muna sa ran wane dan aljanna ne muna masa fatan haka wurin Allah haka duk yadda mutum ya kai ga munan aiki matukar musulmi ne duk fasikancin da yake aikata shine can giya caca zina liwadi cin riba yaudara da makamantansu matuƙar baya kafirci ƙarara da ke da kai hujja ƙarar da ke nuna kafircinsa in ya mutu ba za ka ce ba ɗan wuta ne inda ran sama ba za ka ce ba ɗan wuta ne yau inda ransa wa sanar da kai a haka zai cika nawa ne yana mugun aiki yana munan aiki daga ƙarshe zo kyautata ya gyara kuma ya shiga cikin mafi nagartan bayu a wurin Allah to don me za ka yi hukunci a kan shi da wuta in kuma ya mutu a matsayin shi na mai aikata munanan ayyuka wa ya sanar da kai cewa yana wuta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta duk abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so daga cikin bayansa dan mi zaka yi hukunci akan shi akan wuta shi yasa bai dace ba sam yana da cikin nau'in rantsuwa akan Allah ka ce na ɗan wuta ne wa ya sanar da kai cewa ɗan wuta ne na ɗan aljanna ne wa ya sanar da kai cewa ɗan aljanna ne ka san akan me zai ƙarasa mas'alar duk inda take ƙarshen ba farkon ba nawa ne ya taso managarci mutumin alkhairi ya mutu akan kafirci nawa ne ya taso akan kafirci da shirka da lalaci ƙarshe ya mutu yana mai kyakkyawan ɗabi'a yana mai kyakkyawan imani da Allah kaga wannan sun bai dace ba yana cikin nau'in na rantsuwa akan Allah abu guda kawai hukunci a kansa in ya dace da shi wane kam ɗan bid'a ne ga bid'an nan ya tabbata ɗan bid'a ne saboda duk wani abin da zai sa a ce ɗan bid'a ne ya tabbata a kansa ina fata mun gane wane kafiri ne wane mushriki ne ka iya ayyana wane cewa kafiri ne matuƙa kana da mi hujja da dalilin da ke nuna kafircin shi amma baka da hujja da dalili ba za ka iya kafarta mutum kuma kahin ka kafarta mutum wane cewa kafiri ne akwai abubuwan da ya kamata a ce an bi sun tabbata sannan akwai abubuwan da ya kamata a ce an kore ta bangaren shi sun koru idan sun tabbata wanda ya kamata a kore sun koru ana iya cewa wane kafiri ne ina fata mun gane kenan sabke hukunci akan mutane in dai akwai dalilin da ke nuna abin da kai da'awa akan su haka nan ne babu laifi amma yin hukunci akan su cewa ƴan wuta ne ko ƴan aljanna ne ba hurumin ka bane ba ina fata mun gane sai wanda dalili ya nuna cewa ƴan aljanna ne dalilai da dama sun zo daga manzon Allah wasu daga alquran da ke nuna cewa wa'anga ƴan aljanna ne sai ka tabbatar cewa ‘yan aljanna ne, me yasa ga dalilin da ke nuna cewa ‘yan aljanna ne. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana wasu daga cikin sahabbansa ya ce ‘yan aljanna ne, ga mutum goma da aka musu albishir da aljanna tun suna rayu a gidan duniya. Ga Ukasha ibn Nuhsan, ko? Ya ji an ni minhum, annabi ya ce an ta minhum. Bal ma shi yana daga cikin da ba za a musu hisabi ba gobe alƙiyama. Har shi kana da dalili. Wani ɗan wuta ne, dalilinka sai ka kawo ayar kuwa alkur'ani abu lahab me ya hujja kuce dan wuta ne tabbat yada abi lahabin wa tab matar shi ma yan wuta ce wa mar'atuhu hammalatal fi jidha hablum min masad fir'auna ma dan wuta ne hamana ma dan wuta ne duka kana da dalili akan da hukunci game duk wanda ya mutu akan kafirci kirista ne ko bai hude ne umuman dan wuta ne amma fasikin musulmi duk yadda yake aikata fasikanci baka da dama kai hukunci da shi akan cewa menene dan wuta ne baka da wannan hore ina fata mun gane dai ka mishi da'awa ka kira shi ka bayyana masa kuskuren da yake a kai wala Allah ya karba wala Allah ya tuba wala Allah ka kasance ɗaya daga cikin wanda ya zamanto sababin karɓar shi musulunci ko tubansa wanda haka yana da falala mai girma a wurin Allah la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am amma fasikan shi ba zai sa ka munana masa zato yausa da dama daga cikin mutane da an ce ga wani gawartaccen mawaƙi can sun zo za su yi wata waƙa ko za su yi wani albon a nan garin agaras misali ko za su je mai sun yi aksidan gaba ɗaya sun mutu sai ka sun ta ce to lalle hawa an shiga uku ba kyau ana wuta ila jahannama wa bi'sal masir ba gaskiya bane kuskure ina fata mun gane wa sanar da kai cewa da zai mutuwa Allah ya gafarta masa mutuka shi musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji wa sanar da kai wa sanar da kai mutanen da suka ba idan musulmi ne ya mutu duk yadda yake fajirce yake fasikanci za mu shi sallah ko ba za mu shi sallah ba musulmi za su mu shi sallah ko ba su mu sallah ba za mu shi wanka za a sa mu shi likafani za a mu shi sallah wanda za su mushi sallan nan za su roƙi Allah ya gafarta masa ya tabbatar da shi wa ya sanar da kai cewa Allah ya karɓi addu'ar su akan shi ba annabi ya bayyana idan mutum 40 masu tauhidi suke sallah akan mutum ba Allah ya ba su ceton shi wa ya sanar da kai yana ciki ka ce sun halaka in kana nihin sun halaka sun mutu eh amma ba haushi da kaji cewa na sun halaka bi ma'ana ta su ta kare bi ma ɗan wuta ne kenan amma dan ka ce halaka bi ma'ana ya mutu ba matsala ba ne ce gawartaccen mawaƙin nan sun hau hanya sun halaka ba su hanya don kana nihin mutuwa to babu laifi ko da mutuwa na ya ce mata min halaka amma kana nan sun halaka sun shiga wuta san bai dace wannan ta'alli ne ala Allah zai iya jawo rugujewa aikinka da lalacewa aikinka kamar yadda ya faru ga wanga mutum ya ce wallahi Allah ba zai gafarta mu wane ba Allah ce wane ne ke rantsuwa a kaina cewa ba zan gafarta mu wane ba na gafarta masa tabbat kai kuma na ruguza aikinka fitina ce ina fata mun gani kaga ga taron su me yake ce mishi dai kote suna tattar tambada suna bartaya suna talalata wanda muna fata Allah shirye su a ce yau sun cika akan wannan abin da suke da ba mu fatar su cika akai ko su ba su fatan haka kai zaton cewa in ya mutu dan wuta ne yana sallah balma suka ce yana daga cin abin da ya shahara da shi ba wai ina yabansa bane ba ana cikin kida zai tsaye sallah haka suka ce ko ana cikin show ana saba ma Allah ana buguwa sai dakatar ya ce ai kira shi ai sallah to me haka ne in ya mutu akan wannan waka zaka ce zai shiga wuta lalle abin ji mushi tsoro ne a ya ce muna ji mu wani tsoro saboda ya mummunar cikawa amma baka cewa yana wuta me yiwa Allah ya gafarta masa karan farko matukar shi musulmi ne da tauhidi me yiwa kuma Allah ya azabtar da shi gwargwadon laifin da yake aikatawa almuhim fasikin musulmi idan ya shiga wuta ba zai dawwama ba wataran zai fita a cikin shi ceton mai ceto zai amfani sa gobe alkiyama ina fata mun gane shi yasa sai an kiyaye kowa na ana garrama da wani wallahi Allah ba zai maka kasa ba wallahi kai kai kasara duniya da lahira wani waya tahi wuri kaza neman arziki billahi allazi bai samu komai ba waya sanar da kai kai ki bada arzikin wa ki bada wa dan mi zaka rantsuwa akan Allah akan haka irin rantsuwa ta nuna isa da bunƙasa kai ka ci ka tara irimi da Allah Allah ke shi mu kare ku ji labarin wata karuwa ba da ta shayar da kari Allah ya mata gafara karuwanci take wa sanar da kai da ko te wutar zai zan shine liman daga cikin liman mukan masallatayin garin nan ka gan shi yana hudu ba masallaci abun mamaki ne ba abun mamaki ba Allah ya shirye mu da mu da su gaba daya amma rantsuwa akan Allah bisa ga sifar bai dace ba رواه مسلم إمام مسلم فتدون حديث وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد أتشين حديثنا أبي هريرة أن القائل wannan wanda ya magana ya yi rantsuwa a kan Allah abidun mutumin kirki ne mai ibada ba liga ba ne ba mutumin ƙwarai ne mai bautar Allah ne قال أبو هريرة سي أبو هريرة يتشي تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته ياي مغانا دا كلمة دايا تارغ زامس الدنيا سد الهيرس شيسا سي انكي اي هلش معاذ يتشي ممنزع الله شموي مو أبا بان كاما واني دا أبن دا مكي يم مغانا دا شي النبي يتشي ثقلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم shi me ke sa mutane a kifar da su a cikin wata in ba abin da halsanan su suka girba ba ai abin da ke sa a sa mutane cikin wata menene abin da halsan su ne ya girba shi yasa yana da kyau mutum ya kiyaye harshen sa ya san abin da zai faɗa ya auna saka hin ya faɗi sa kaga wannan kalma guda ne na rantse da Allah Allah ba zai maka gafara ba bala ma wasu malamai sun ce wannan abirkin mai bautan nan mutunan ƙwaran nan kafin ya gaya mu wannan mutunan wagga magana sai da mai nasiha ya ja hankalinsa wani ka daina sabon Allah ka daina abin da kake na sabon baya da kyau ka bari yayi kamar ya bari kuma gobe sai gan shi na aikata wannan aiki ce ba na gaya maka abin nan baya da kyau ba gashi kuma ka dawo wallahi la yaghfirullahu li fulan Allah ba zai gafarta maka ba Allah ce shi na gafarta masa kai kuma na rusa aikinka ina ko nasiha da jan hankali kake ka auna su bisa ga ma'aunin shari'a ka gayi mutane ba su ji ba gobe ma ka ƙara gayi wataran ka ƙara gayi ka yi amfani da dama da lokaci da yanayi har Allah ya sa a karɓe ka annabi nuhu shekara nawa yana da'awa shekara dubu yana da'awa sai shekara hamsin ƙarshe wanda suka imani da shi kaɗan ne don mi za ka takura ma kanka kana neman ka hallaka kanka saboda mutane sun ƙi yarda su bi hanya ta daidai kai dai faɗa musu in alaika illa albalag ba abin da ke a kanka sai isar da sako ina fata mun gane shi ne kawai a gare ka amma don wani yan bid'a ne ba laifi ka yi bayani a kansu cewa yan bid'a ne ka tsoratar da mutane game da su don a nisance su ka nuna munin aikinsu da lalacinsu don a nisance su amma ba za ka yi hukunci a kansu ka ce ‘yan wuta ne wa ya sanar da kai ba za su dawo su tuba ba wa sanar da kai ba za su kama sunna da manhaji ba mai yawa daga baya zuwa kama ahli sunnati wal jama'a ka gan shi yana da awa bisa kan sunna ya saki gemi masha Allah ya daga wando kai kuma kana can ka lalace Allah kiyaye shari'a tana ga hannun Allah yakan shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa zakatan bayu bayan asba'aini ko isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha zakatan bayu suna tsakanin yatsun ubangiji yakan juya su yadda ya ga dama kawaye gari kana musulmi kamar ita kana kafe kawaye gari kana kafe kamar ita kana mi musulmi mai imani nas'alullahi salamata wal afiya fihi masail cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-tahdhiru min at-ta'alli 'ala Allah jan hankali da jan kunne da tsoratarwa game da rantsuwa akan Allah irin rantsuwar da bata dace ba الثانية مسألة تبي كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله كسن شيء ووتا إتتشي ما في كسن شيء قد يمو سمد كسن شن حنشن تاكلمش كوكنا تاكلمش الثالثة مسألة أكو أن الجنة مثل ذلك إتما الجنة قتن قتن حكني gashi wannan abidi ne mai bauta lokaci guda an sa shi wuta gashi wannan fasiki ne mai zunubi lokaci guda an yi mi an sa shi aljanna kenan yadda wuta take kusa da hanci kusa da kai to haka aljanna take kusa da kai Allah samu dace الرابعة مسألة هدو فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره wannan babin akwai shahid da ke nuna cewa mutum ya kiyaye halsansa don faɗar annabi da yake cewa inna rajula la yatakallamu bi kalima za a iya samun mutum yayi magana da wata kalmar da bai bata wani kulawa ba ta zamanto ita ce hasara shi da tabiwas au kama qala sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka kiyaye bakinka ka san me kake faɗa kare zama to kana gayin abin da ka dama kar kasance mai izgili da addini ko mai zama tare da masu yin izgili da addini mai yawa ka ga kalma guda ɗaya ta jawo maka fushin harla na har abada mai yawa kuma ka ga wata kalmar da baka bata kulawa ba kana ganin ba komai bace ta zama to sababi na ɗaukaka ka da tsira ka gobe alƙaya الخامسة مسألة تبير أن الرجل قد يغفر له بسبب, بسبب هو من أكره الأمور إليه للي متن مسألة تبير للي متن أكن إيا أغافر تامس دون سبب دا وأنن سبب شيني ما في كيامة أبو أوريش نفت من غير wanga mutanen ba abin da fi kyama kama a takura mishi ji amma wa'azi ka daina gobe ma aka zo aka ƙara mashi don milishi na maka magana yanzu kaga takurar nan bai so ta bai ji daɗin haka nan bali ma a cikin malamai suka ce da ya zo wurin shi da don mi za ka shiga tsakankani na da ubangiji na ta mi zaka takura muka shiga tsakanin da Allah wanda ke nuna shi wannan mai saban mi yana kyautar zato game da Allah duk da yana mi yana sabo wataƙila in ya ja dare yana kwana na kiyamul da zai zama towa karkarewa ga wannan laifin da yake aikatawa saboda innal hasanat yuzhibuna as-sayyi'at wa atbi'il sayyi'ati ko alhasanata tamhuha ko atbi as-sayyi'ata alhasanati ko hasanat tam tamhuha ina faɗi lafazin daidai ina fata mun gane ko ko yana kwana yana tuba akan lifufukan da yake aikatawa yana nadama kuma idan mutum ya tuba yayi nadama akan lifin da aikata Allah na gafarta masa idan ya ƙara komawa ma ya tuba Allah sai ya ƙara garfar ya yi mishi tuba ta biyu kuma wane ne ce maka mata ya laifi yau ya tuba gobe in ya sake irin shi Allah ba zai yi masa Allah zai yi masa shi abin da ake so mutum ya ɗauki azama kwakwara cewa ba zai maimaita ba amma idan ya maimaita saboda kasawa da rauni irin na ɗan adam ya nemi tuba kuma Allah zai yafe masa ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqab نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله ساملت قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه باب نسى تنده لكنا ما ليتي باب لا يستشفع بالله على خلقه باب عندك بياني كما تشوى باء نيمان تشيتو دا الله أكن هل تنسى أنورا دكيو ba a neman ceto da Allah a kan halittinsa. Bimana ka sanya Allah shi ne ɗan tsakani tsakankaninka da wanda kake son wani abu a wurinsa, ka ƙasanta Allah maɗaukakin sarki, Allah mawadaci ne ya fi ƙarfin haka subhanahu wa ta'ala. Ina fata mun gani. An Jubair bin Mut'imin رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله سبحان الله فماذا فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه ألا ردش قالج جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم wani mazaunin ƙauye ya zo wurin manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi don a arabe nisba ce zuwa ga balarabe mazaunin ƙauye ya zo wurin annabi faƙala sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah nuhikatil anfus rayuka sun yi rauni waje al'iyal iyalai suna cikin yunwa wa halakatil amwal dukiya ta halaka bimana ana cikin fari da karamcin ruwa abincin da za a ci cimaka ya yi karamci an yi rauni saboda yunwa mutane na cikin yunwa dabbobi suna halaka fastasqilana rabbak roki ubangijinka ya shayar da fa inna nastashfi'u bika fa inna nastashfi'u billahi alaik saboda mu a yanzu muna neman ceto da Allah da kai muna neman ceton Allah muna neman ceto da Allah ta hanyarka ina fata mun gane wanda wannan abin shi ne abu mai muni da ya faɗa ina fata mun gani bi ma'ana mun garzaya muna zuwa wurin Allah Allah ya yi kamun kafa da kai annabi Allah ne zai kamun kafa da annabi da ya biya mana bukatocinmu yanzu mun sanya Allah tsakankaninmu da annabi ku lura da magana ka san ceto yana da rukunai guda uku wanda zai cetan da wanda za a ceta da wanda za a je wurin shi ya karɓi ceton wanda ake neman mace uku kenan ko na farkon ya san wanda ya je wurin shi ya yi mi ya yi shi makami ya yi shi matsayi ina neman ceto a wurinka ka je wurin wane ya mini alfarmar kasa ni da na je wurinka na san kai kafi na wurin wancan ko ba haka ba sannan kai da za ka je wa wurin wanda za ka nemo ceton kai ka san wancan kin ya yi mi ya fi ka to idan ya kasance mun riƙi Allah ya kasance tsakankaninmu da wanda muke neman a burinsa. Kaga mun aji Allah martaba ta biyu yayin da wancan da za a ji wurin shahi Allah matsayi da martaba. Ina fatan kun gane? Eh? Mu je mu ce mu je wurin Allah ya mana ceto wurin wani daga cikin halittunsa. Kaga Allah zai je neman wurin wancan. alfarma ya dace matsayin Allah haka ne Allah ya fi ƙarfin wannan wa bika ala Allah sai ce sannan muna neman cetonka a wurin Allah kaga nabin shine daidai amma sai hada guda biyu gaba daya yana yadda almajiran mu suke ba ni dan Allah dan annabi dan manzon Allah ba ni a baka dan Allah ne dan yin sadaka ibada ce ba a yin ta dan kuwa sai dan wa sai dan Allah shi kaɗai ake bauta ma annabi ma yana yin sadaka ne danwa dan Allah dan haka ba a yin sadaka danwa dan manzon Allah shi muna neman ceton Allah muna neman ceto da Allah a wurinka kuma muna neman cetonka a wurin Allah na farkon banna ce ya faɗa ka saboda jahilcinsa galibi mazamana karkara sana da karamcin ilimi ba su da sani saboda sun yi nisa da birni da ilimi ba su sauci addininsu shi yasa Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru aw ajdaru an la ya'lamu huquqa ma anzala Allah ilayhim ko au kama ko kuma ma anzala Allah ilayhim ne ko ina faɗe daidai ko ma anzala Allah ala rasuli mazamna karkara suna da karamcin ilimi saboda sun yi nisa da birni ku dibo muna ayan nan kafin nan dan faɗe ta daidai an gane ko to sai ce ya faɗi wannan magana mai muni ta farko amma ta bin daidai ce sau da a iya zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nemi ceto a wurin annabi je wurin Allah dan Allah ya ceta haka ne ko a iya zuwa yi haka a je a roƙi annabi annabi ya roƙi wa a roƙi Allah wannan in annabi na da rai kenan haka ne ko sai a je wurin shi ana da buƙatar kasa fari ya mamaye mu an samu karamcin kasa annabi roƙa mana Allah Allah ya mana kasa kaga an nemi ceto wurin annabi annabi shi kuma ya roƙi Allah Allah ya biya bukata wannan ya halatta amma bayan shuɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu haka ina fatan mun gane shi yasa Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da suka samu fari da karamcin ruwan sama suna bukata Allah ya shayar da su ruwa sai ce da mun kasance muna neman shayarwar Allah ta hanyar manzan Allah su zo wurin shi su ce roƙi Allah a yi ruwa sai ce amma yanzu mun zo wurin Abbas ibn Abdul Muttalib za mu kamun kafa da shi ya roƙi Allah Allah shayar da kaga inda ya halatta a ce Allah yi mana dan annabi kasancewa annabi ya mutu ba zai hana hakan ba amma da kaggabisi ba shi ke nuna abin ba addini ba ne bai halatta ba da ku alkhairi ne la sabaquna ilai da su riga ma'aikata haka ina fata mun gane shi yasa masu cewa ka bani dan me yake cewa girman annabi bai dace ba Allah ya yi mini dan daraja annabi bai dace ba ba wai dan annabin bai da girma a wurin Allah ba wai dan annabin bai da matsayi a wurin Allah saboda dalilan shari'a ba su tabbatar da yin haka ba kullum kai musulmi abinda za ka nura da shi abinda Allah ya ce ka yi da annabinsa ba wai abinda zuciyarka ta nuna maka yi wa hakan ba ina fata mun gane Allah ya ce kai hakan a'a annabi ya ce kai hakan a'a karantarwar sahabban annabi ta nuna ai hakan a'a ba za mu yi ba kuma rashin yin mu da yin hakan bai nuna annabi bai da matsayi da girma a wurin Allah in annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya bana na Maryama labarin irin abin da gare shi na karama a wurin Allah wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin annabi Musa alayhi salatu wasallam Allah ya ce wa kana inda Allah wajiha in suna da wajaha da matsayi da kusanci a wurin Allah ba su kama da manzon Allah amma tunda shari'a bata ce ba a nemi wani abu a wurin Allah da girma da matsayi na annabi ba za a nema ba amma hakan bai nuna annabin bai da matsayi bai da girma ya kowa matsayi da girma a wurin Allah wannan shine kamata ka sa idan ka lura da shi ba kowa ke fahimta wannan ba sai wanda Allah ya mushi gam da katar ya gane da shi ina fata mun gane to kaga Umar dan Khattab da yazo wurin Abbas yace Abbas ya roki Allah Allah ya ruwa da ya halatta sai yace Allah ka mana ruwa danwa dan annabi kasantuwa annabi ya mutu girmansa da matsayinsa yana nan ba abin da ya taba sa kawai abin da ya sa bai yi ba shari'a ba ta ba da damar yin hakan ba ne kawai da ta ba da da sun yi don sahabban nan sun yi musanin waye manzan Allah da girmansa da ƙimarsa da yadda ka kai ga san annabi ba za ka kai sahabban manzan Allah ina fata mun gane Allah sa mu dace fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce subhanallah subhanallah da ya ji wannan kalmar ta balaraban kawai ya muna nama Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah Allah ya tsarkaka daga dukkanin aibu da tawaya da naƙasu annabi bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalma har sai da aka gano hakan akan sahabban shi cewa annabi bai ji daɗin hakan ba to maqala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai hak kai canka atadri man Allah shin ko ka san waye Allah ka san girman Allah ne inna sha'anallahi a'zamu min zalik sha'anin ubangiji da lamarinsa yafi girman hakan a ce za a sanya Allah tsakankanin wani dan neman wani abu a wurin wani innahu la yastashfa'u billahi ala ahadin min khalqi yadda lamarin yake annabi yace ba a neman ceto da Allah akan wani daga cikin halittunsa ba a yin haka malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne da'ifi kamar da imamul albani ya da'afa shi cikin ziradul janna hadisi ne bai inganta ba amma ma'anarsa kan haka nan ne ina fata mun gani ma'anarsa ta inganta fihi misali a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko inkaruhu ala man qala nastashfi'u billahi alayk nastashfi'u billahi alaik wannan aya a samu mana ita yan uwa eh al'arabu mai salula da alkur'ani da kasa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan zai nuna maka farkon aya an gane ko mas'ala ta farko inkaruhu ala man qala nastashfi'u billahi alaik inkarin annabi akan wanda yace muna neman taimako da Allah ta hanyarka الثانية مسألة تبيو تغيره تغيرا تنزا من زا الله متك تنزاوا وعرف في وجوه أصحابي دا أكا غانو هكا تكن فسك صحبانسا من هذه الكلمة قمد مون ونن كلمة الثالثة مسألة تأكو أنه لم ينكر عليه قوله أما فكسني النبي بيمس بيمس مسو بقمد ونن مغانا سديتي نستشفع بك على الله muna neman ceto da kai a wurin Allah kaga annabi mushi musan wagga ba saboda wannan daidaici ya dace matuƙa annabi da ransa za a yi haka ina fata mun gane matuƙa annabi da ransa za a yi zuwa wurinsa a nemi cetonsa ya nema maka gafara a ruwan ubangijinka kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta maka walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما lokacin manzon Allah kenan ina fata mun gane lokacin da mutane suka zalunci kan suka yi ba daidai ba suka zo wurin manzon Allah suka nemi gafarar Allah annabi ya nema musu gafara a wurin Allah to da za su samu Allah tawwaban mai yawan karɓar tuba ne rahiman kuma mai jin kai ne akan bayansa amma yanzu ba za ka je wurin kabarin manzo Allah ba ka danga yi kuwa kana ihu kana cewa annabi roƙa mana gafara a wurin Allah sam wannan yana faruwa ne lokacin da annabi yana da mi yana da rai amma yanzu annabi yana cikin hayat albarzakhiyya ba za ka yi haka ba shari'a ba ta baka damar yin haka ba ina fata mun gani da ana yin haka kuma da farko wanda za su fara haka shine wa sahabbansa ba su taɓa yin haka in kana da wanda ya ce idan shi sahabbai yayi haka kawo shi sai hadisin otubi da aka yi ta fama da shi kwanakin baya wanda makari ya kawo ya ta hayaniya da kama kame kuma hadisin bai inganta ba sam ta fuska ilimin hadisi amma akan shi ta kama kame ya ta hayaniya dan ya nuna cewa zaka iya zuwa wurin manzon Allah a yanzu ma ka roƙe shi neman gafara ya roƙi Allah ya gafarta ba wannan shirme ne kama kama ne rashin sani ne jahilci ne profkin takarda ce ilimi yanzu ya koma ibara an takardu doktora profesora waye kama kama kawai ilimi yana nan cikin kirjin mazaje karanta shi ake kuma ilimi shine qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce baka zo da mulan kai baka tashar me ina fata mun gane hadisin utubi bai inganta ba da'ifi ne malamin sarrauna daga baya zo dan ya ba kan sakariya ya tabka ma ibn taymiya wata ƙaryar da ta tona asirin shi ta nuna jahilcin shi a fili yace ibn taymiya ma ya nuna cewa za a yi magana ka za a yi kamar haka a je kalkashin kabarin wani a roke shi ƙarya ce yake ya kawo maganganu guda hudu wanda ke nuna jahilcin shi wallahi ƙarara Allah ya shi mai kare الرابعة مسألة هدوء التنبيه على تفسير سبحان الله فذكروا أكم فسر ده annabi ce subhanallah subhanallah bi ma'ana sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki daga dukkanin aibu ko tawaya subhanahu wa ta'ala al-khamisa mas'ala ta biyar annal muslimina lalle su musulmi yas'alunahu al-istisqa ko lalle musulmi suna roƙonsa al-istisqa neman shayarwa bayan suna roƙon annabi ya roki Allah aimi a shayar da su wannan annabi da ransa sun yi haka kuma hakan ya halatta ko bayan annabi idan aka samu wani mutum mai nagarta wanda ana sa ran mutumin kware ne da in yi addu'a ana karba akan iya zuwa wurin shi zan sa kyautar zato ka a roƙe shi ya roƙi Allah dan a samu biyan bukata ina fata mun gani yau Allah ya samu da shi قال المصنف رحمه الله تعالى قوم مكرمتو شرح وانشان مغني ko. don gama su guda biyu yi duka babul iqsam ala Allah da babu la yastashfa'u billahi ala khalqihi kenan sharhi na Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala malaci wahadhanil amrani min su'il adabi fi haqqillah waɗannan al'amarin guda biyu rantsuwa akan Allah ta ganganci da kuma neman ceto da Allah a wurin wani daga cikin halittunsa malaci waɗannan al'amarin guda biyu min su'il adabi fi haqqillah yana daga cikin mummunan ladabi a cikin haƙƙin Allah yana daga cikin mummunan ladabi a cikin haƙƙin Allah yawa wannan aya al'arabu a shaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi wallahu alimun hakim malaci waɗannan al'amura guda biyu suna daga cikin munanan munanan ladabi ga Allah madaukakin sarki ko cikin haƙƙin Allah wa huwa munafil litauhid bal ma suna kore tauhidi wa amma al-iqsamu ala Allah amma rantsuwa akan Allah fa huwa fil ghalibi min babu ta'ajjubu bin nafsi wal idlali ala Allah yace rantsuwa akan Allah kace wallahi Allah zai yi kaza wallahi Allah ba zai gafarta ma wani ba wallahi wani ba zai shiga aljanna ba wallahi wani dan wuta ne ire-iren su da masu kama da su galibi in ji malam suna faruwa ne daga babin jiji da kai da mako da kokarin nuna ma Allah iyawa da jara'a akan Allah madaukakin sarki wasu adabi ma'ahu da kuma munana ladabi da tare da Allah wala yatimmu al-imanu hatta yaslama min dhalika kulli ba da zai imani mutun ya cika sai ya kubuta daga irin wannan abubuwa gaba ɗayan su wa amal istishfa'u billah amma neman ceto da Allah da ɗaya daga cikin halittunsa ala khalqihi daga akan halittunsa fa huwa ta'ala a'zamu sha'nan to ku sani Allah madaukakin sarki shine mafi girman sha'ani da lamari min an yutawassala bihi ila khalqihi da ce za a kama kafa da Allah zuwa ga halittinsa li'anna rutbatal mutawassil bihi ghaliban duna rutbatil mutawassil ilayhi so da mafi rinjayi matsayi da dokaka ta wanda za a neman kama kafa da shi bata kai matsayi da dokaka ba ta wanda wanda za a je wurinsa dan neman biyan bukata kama kafan da akai ina fata mun gani وذلك من سوء الأدب مع الله yin haka yana daga cikin munanan ladabi da Allah wata ayyana tarkuhu don haka ya wajabta a bar wannan gaba ɗaya fa inna shufa'a saboda gaba ɗayan masu ceto la yashfa'una indahu illa bi idni ba za su iya ceto ba a wurin Allah sai da izinin Allah wa kulluhum yakhafuna kuma dukansu suna jin tsoron Allah fa kaifa yu'kasu al-amru fa yaj'alu huwa ash-shafi' to ya zai a karkata al'amari a juya shi a sanya Allah shi ne mai neman ceton kaga kan bai dace wa huwal kabirul muta'al alhalin Allah shi ne mai girma a alkabirul azim shi ne mai girma Allah maɗaukin sarki alladhi khada'at lahu riqab wanda dukkan wuyaye suka rusuna masa wa dhallat lahu alka'inatu bi asriha kuma dukkanin halittu sun kaskanta gabaɗinsu gare shi subhanahu wa ta'ala ina ga ganin lokaci ya kamata mu tsaya nan ko na ya kamata mu dakata saboda lokaci abin nan mu faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah